بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yanzu yammaci ne na Laraba wacce ta daidai da sha hudu ga watan Ramadan. Hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida, wacce ta daidai da ɗaya ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha biyar. wannan shine kasad na ɗari da sittin da hudu daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarka road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna a najeriya karatun da babban malaminmu mu الشيخ أبو عبد الرحمن الألباني yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun da yi watake da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya yafe mishi kusakuran shi ya gafarta mishi idan yan uwa basu manta ba a jiya muka shiga karatu na tafsiri a sura ta uku daga cikin jerin giyar surori na alkur'ani suratu ali imrana a jiya mun ji cewa wannan sura ta sauka ne a madina da dukkan haɗuwar malamai na tafsiri da ulumul qur'an sura ce da take da ayoyi ɗari biyu daidai wa daida kuma sura ce da ta sauka don ta tattauna game da manya-manyan matsaloli guda biyu matsala ta farko wasu kiristoci aka samu waɗanda ake kira da kiristoci waɗanda suke garin Najran wato nasara Najran suka yi tafiyayya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina don su tattauna da shi a tattauna a yi muƙabala game da annabi Isa da kuma inganci na annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ta sa Allah maɗaukacin sarki ya saukar da rabin surar wato take tattauna bayani game da annabi isa da mahaifiyar shi maryam da mahaifiyar mahaifiyar shi imra'atu imran da mijinta mai suna imran wannan sura rabinta abin da take tattaunawa kenan rabinta na biyu tana tattauna bayani game da abin da ya shafi aikin hajji da abin da ya shafi jihadi a inda ta yi bayani game da ghazwatu badar da ghazwatu uhud da wani makamancin wannan kamar yadda wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita ne don ta yi bayani game da ahwalul munafiqina wato halayen munafikai wanda dama in ba ku manta ba ba a samu munafunci da munafukai a musulunci ba sai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina a da gaba da gaba ake wa musulunci da musulmi ba a ɓoye komi fada ake da musulmi da musulunci karar a bayyane ba tare da ana shakkan kowa ba a zaman makka haka a farkon hijirar annabi zuwa madina to amma tun da aka yi yakin badar allah ya ɗaukaka musulmi ya ɗaukaka addinin shi na musulunci akan dukkan kafirai da addinansu sai waɗannan suka ga ba za su iya faɗa da musulunci gaba da gaba ba to idan suka ware za su samu matsala kenan sai suka ga bari su shiga cikin musuluncin su yi furuci su faɗi kalmomi irin na musulmi su yi aiki irin na musulmi amma a zuci a ɓoye babu abin da suka ɓoye sai kafirci da ƙiyayya da musulunci da musulmi ina fata mun fahimta wannan ta sa Allah maɗaukakin sarki ya asalin bayyana su ya tona asirinsu ya faɗi siffofinsu da a iya gane su da su a cikin alkur'ani musamman waɗannan surori biyu ko kuma surori hudu suratul bakara da wato wannan sura ta ali imrana da suratul tauba da suratul ahzab cikamakin ta biyar ɗin ita ce suratul munafiquna ina fata mun fahimta idan ba manta ba har wa yau ajiya na bayyana mana na wato karanto mana kaɗan daga abin da ya inganta na falalar wannan sura a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a jiya malam ya karanta mana aya ta farko har zuwa ta uku don haka a yau zai maimaita mana su mu ƙara musu bayani akan waɗanda muka yi ajiya sa'annan sai mu ɗora mu ci gaba daga inda muka kwana muna fatan Allah maɗaukakin sarki mana gudunmawa me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Alif lamim waɗannan kalmomi guda uku, Alif da lamun da mimun, kamar yadda bayanai suka gabata a jiya cewa malamai sun yi saɓani game da fassararsu da bayanin ma'anarsu. Malamai sun kasu kashi biyu, wasu suka ce waɗannan haruffa ne. ayoyi ne da Allah maɗaukakin sarki yake ɓanci kanshi da sanin fassararsu da fahimtar ma'anarsu don haka ba wanda ya sani cikin bayin Allah. Wannan riwaya an samo ta daga mafi yawancin sahabbai cikinsu akwai abubakar da Umar da Uthman da Ali waɗannan alkhulafa'ul arba'a haka cikinsu akwai Abdullahi ɗan Mas'ud. daga cikin tabi'ai akwai al'imamu sha'abi da al'imamu sufyan ibn sa'id sauri da malar rabi'u dan anas Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu wasu kuwa suka ce a waɗannan ayoyi ne haruffa ne waɗanda a iya fassara su kuma ana iya fahimtar ma'anoninsu waɗannan malamai su ma sai suka kasu kashi biyu kashin farko suka ce ayoyi ne da ke nuni akan sunayen surori na alkur'ani don haka faɗin Allah da ya ce alif lamim ko hamim ko kafaya ayin sod ko fasin ko fasimim waɗannan suka ce sunaye ne na sunayen alkur'ani saboda ya tabbata suratu alƙalam ana kiranta da nun suratu qaf sunanta kenan kaga sunan harafin da ya zo a farkonta kenan ina fata mun fahimta wasu kuwa kashi na biyu sai suka ce a sunaye ne na Allah maɗaukakin sarki ma'ana wasu ne daga cikin sunayen Allah har ma suka ce da za ka haɗa alif lam ra da hamim da nun to wannan zai baka sunan Allah na Ar-Rahmanu suka ce faɗin Allah alif lam mim alif din nan yana wakiltar sunan Allah ne na Allahu lamun yana wakiltar harafin ƙarshe na kalmar Jibrilu mimun suka ce tana wakiltar harafi na farko a cikin kalmar Muhammad don haka alifun ana nufin Allah lamun Jibrilu mimun Muhammad sai suka ce kaga kenan wannan kalma ta haɗo maka isnadin alƙur'ani mana alƙur'ani dagawa shi dagawa shi ma dagawa ina fata mun fahimta kaga alƙur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aka saukar ma wa ya saukar mishi da alƙur'ani shine mala'ika jibrilu shi dagawa wa ya turo shi wa ya aiko shi sai ka ce shi ne allah ina fata mun fahimta to amma dai abinda malamai suka tafi a kai musamman mafi yawancin malaman salaf waɗanda suke daga cikin sahabbai ka dai ji akwai alkhulafa'ul arba'a sai suka tafi akan cewa waɗannan haruffa da waɗannan ayoyi waɗanda ake kira da huruf almuqatta'at haruffa ne waɗanda suke sirri ne na Allah a cikin alqur'ani don haka babu wanda ya san su sai Allah Allah ya keɓanci kanshi da sanin su da yadda ya sanar da wani cikin bayin shi ba sai dai ya kamata ka sani waɗannan harufa Allah maɗaukakin sarki bai saukar da su don wasa ba bai saukar da su don wargi ba sai dai ya saukar da su ne don su zama mu'ujizar alƙur'ani ma'ana waɗannan haruffa ne da larabawa sun san su larabawa sun san alif sun san lamun da mimun Allah sai ce ga waɗannan haruffan ku larabawa da kuke da'awar alkur'ani mutum ne ya karantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in har da gaske da'awar ku gaskiya ce ga waɗannan haruffan kun san su kuma kun ƙware da harshen larabci ku kirkiri wani alkur'ani ta hanyar shirya waɗannan haruffan irin wannan alkur'anin mana kalubale ne Allah ya jefa musu ina fata mun fahimta aya ta biyu Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu lallai shi Allah la ilaha illa huwa babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya illa huwa sai shi Allah Allah a sama shine abin bauta haka a ƙasa ma shine abin bauta shine abin bautar kowa ina fata mun fahimta duk wani abu da aka karkatar da bautar Allah zuwa gare shi wani abin runto aka yi mishi an yi ma Allah runtan bauta ne zuwa gare shi ba wanda ya cancanci bauta sai Allah alhayyul qayyum Allah shine rayayye mai rayuwar da ba ta mutuwa Allah maɗaukakin sarki rayayye ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa tawakkal alal hayyin ladhi la yamutu ka dogara da rayayyen nan wanda baya mutuwa shine Allah duk wanda ka dogara da shi zai mutu duk wanda ka dogara da shi zai iya watsar da kai zai iya mantawa da kai zai iya sauya ra'ayi game da kai amma in ka dogara ga Allah ba za ka nemi Allah ka rasa ba Allah ba zai ci amanar ka ba Allah ba zai yi watsi da kai ba bayan ka dogara gare shi don haka bayan Allah mu dogara ga Allah alqayyum Allah shine wanda ya tsayu da kanshi kuma ya tsayu da lura da kula da juya al'amuran bayan shi Allah maɗaukakin sarki ya ce nazzala alaikal kitaba na'am نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نعم من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
Allah ta'ala ya ce, Nazzala alaikal kitaba bil haqq Allah shi ne wanda ya sassaukar da Alƙur'ani a kanka ya Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam, ya sassaukar da wannan littafi ne a kanka bil haqqi da gaskiya don a tsayu da tsayar da littafin da gaskiya. Musaddiƙan lima baina yadaihi wannan littafi. yana mai gazgata littattafai da abubuwan da suka gabace shi ma'ana alkur'ani yana mai gazgata abin da ya gabace shi na annabawa da littattafai waɗanda aka saukarwa waɗannan annabawa ɗin shi yasa Allah ya ce lima baina yadaihi ma ɗin nan tana wakiltar annabawa da littattafan da Allah ya saukar wa waɗannan annabawa ɗin alƙur'ani ya zo yana mai gasgata su wa anzala taurata wal injila kuma Allah shi ne wanda ya saukar da attaura ga annabi Musa ɗin Imran kuma ya saukar da injila ga annabi Isa ɗan Maryam amincin Allah da tsiran Allah su tabbata a gare su min qablu Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su ne gabanin ya saukar da alkur'ani ma'ana ya saukar da attaura da injila sa'an nan sai saukar da alkur'ani ya biyo bayansu ina fata mun fahimta ay anzala taurata wal injila min qabli tanzilil qur'ani kafin ya saukar da alkur'ani sai ya saukar da attaura ya saukar da injila wannan ta sa da ƙur'ani ya zo sai ya gasgata waɗannan littattafai waɗanda suka gabace shi waɗannan littattafai da Allah ya saukar gabanin alƙur'ani a taura da injila hudan linnasi shirya ce ga mutane a zamanin waɗannan annabawa shirya ce ga mutanen waɗannan annabawa banda waɗanda za su biyo bayansu cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Don haka lafazin da Allah ya ce, hudallin nasi, wato asalin shirya ne ga mutane, ai, attaura da injila. Sai ka ce, attaura shirya ce ga mutanen annabi Musa da annabawan da suka biyo bayan shi cikin banu Isra'ila. Sannan injila shiriya ce ga annabi isa da mutanen da suka biyo bayan shi amma banda al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ya tabbata alkur'ani ya shafe dukkan littattafan da allah ya saukar waɗanda suke suna nan ba a gurɓata su ba da waɗanda aka gurɓata duka alkur'ani ya shafe su ina fata mun fahimta don haka in ma akwai wata aya da ta yi saura da yahudawa ba su karkatar da ita ba ba su murɗe ma'anarta ba to alkur'ani ya shafe ta na fata mun fahimta wannan kenan ya lazumta ma al'ummar duniya gaba ɗai yahudu da nasara da maguzawa masu bautar wuta da gumaka da waɗanda suke mushirikai ne na larabawa da baƙaƙe da farare da larabawa da turawa wannan ya lazumta musu dole ne su bi alkur'ani dole su riko da alkur'ani dole su kai hukunci ga alkur'ani dole su yadda da hukuncin da alkur'ani yayi a tsakaninsu dole ne su shiryu da shirya ta alkur'ani saboda alkur'ani littafi ne na gaba ɗaya saɓanin littattafan annabawa da Allah yake saukarwa gare su kaga annabi isa an aike shi zuwa ga mutanen shi ne kadai to littafin shi shirya ne ga nashi mutanen haka annabi musa haka annabi dawud da allah maɗaukacin sarki ya saukar mishi da zabura ka karanta hadisi a cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli daga cikin abubuwan da aka bai wa annabi guda biyar da ba a bai wa wani annabi daga cikin annabawa da suka gabace shi ba a ciki annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wa kana nabiyyu يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ko kafa kamar yadda wata riwaya ta bayyana dukkan annabi ana aiko shi ne ga mutanen shi su kadai kinan littattafan da aka saukar mishi to nashi ne shi da mutanen shi ina fata mun fahimta annabi ya ce amma wa bu'iftu ni Allah ya aiko di ilan nasi zuwa ga mutane kafa gaba ɗayansu larabawansu da turawansu da baƙaƙen fatansu da dukkan jinsunsu ina fata mun fahimta shi yasa da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta a taura a nan da injila cewa shiriya ce ga mutane a wata aya Allah sai ya bayyana cewa shiriya ce ga mutane mutanen da suka biyo bayan annabi Musa cikin annabawan banu Isra'ila da malamansu da mabiyansu amma banda al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka karanta suratul ma'ida Allah ya ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم, ال... هم الظالمون هم الكافرون نفت من فهمت Allah ya ce haƙiƙa mun saukar da attaura inna anzalna taurata lalle mun saukar da attaura fiha a cikin attaura din akwai hudan akwai shiriya wa nur akwai haske kaga kamar yayi daidai da nan da Allah ya ce hudan linnasi ina fata mun fahimta fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna kaga annasi anan mun ce mutanen annabi Musa da annabawan banu Isra'ila, Allah ya ce, Ya hakumu biha, annabiyuna annabawan nan, waɗanne annabawa kenan na banu Isra'ila, ya hakumu biha da ita suke hukunci, kagaban da annabin da ba na banu Isra'ila ba. Ya hakumu biha annabiyuna, allazina aslamu waɗanda suka sallama wa Allah. يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين hadu. da waɗanda suka ce sun tuba suka dawo suka bi shari'a da addinin annabi Musa wal ahbaru da manya-manyan malaman banu Isra'ila bi mastuhfizu min kitabillah da abin da suka haddace na littafin Allah a taura ɗin kenan kaga wannan na nuna mana shiriya ne a taura da injila ga mutanen nan na annabawan banu Isra'ila da manya-manyan malamansu, amma ba da nuzulil Qur'ani to attaura ba shiriya ce ga mutane ba, ina fata mun fahimta, Alƙur'ani shine shiriya ga mutane, don haka ba wanda zai zo ya riko da attaura ya jawo mana waccan aya ta suratul ma'ida sai mu ce Alƙur'ani ai ya shafe shi, ina fata mun fahimta. ba wanda zai zo a matsayin shi na Kirista ya ce ai gashi a cikin alkur'ani ma Allah ya ce wa anzala taurata wal injila sai mu ce i alkur'ani ya gazgata su ne min haiful jumla a jumillance amma tafsilu a tafsilance ka jawo wata aya a bible to ba za a ce wannan maganar Allah bane ba a ce wannan littafin Allah bane ina fata mun fahimta amma min haiful jumla littafi dai saukakke daga wurin Allah ina fata mun fahimta nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan linnasi Allah ya saukar da at-taura da injila gabanin saukar da alqur'ani su at-taura da injila hudan linnasi shiriya ce ga mutane a zamanin annabawa cikin mutanen annabawa banda wannan al'umma wa anzalal furqana sannan Allah sai ya saukar da alfurqan alfurqan alqur'ani saboda Allah ya ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira kaga al-furqanu al-furqana sannan wa anzala al-furqan Allah ya saukar da abinda da shi ake rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin tauhidi da shirka da kafirci tsakanin sunna da abin da yake bid'a ne duk abin da da shi ake iya rabewa tsakanin waɗannan abubuwa ana iya kiran shi da alfurqanu ina fata mun fahimta to sa'annan wa anzala alfurqan kuma Allah ya saukar da alfurqan alfurqan yawmu badrin ranar badar Allah maɗaukacin sarki ya kaddari wannan ranar za ta faru kun ga munasabar wannan ayar da ke cikin suratu ali imran sura madaniya sai take ba da labarin abin da ya faru a madina bayan hijira dan badar aina aka yi jama'a a madina to suratu ali imran ita ma aina ta sauka a madina ina fata mun fahimta wa anzalal furqana Allah sai ya saukar da al-furqan al-furqanu yawmu badrin al-furqanu الشيء الذي يفرق به بين الحق والباطل وبين الكفر والتوحيد وبين السنة والبدعة والفرقان القرآن cikin waɗannan fassarori guda uku jama'a wanne ne daidai kun sa ajiya a nan muka kwana ko muka ce za mu dawo mu bayani sannan mu ɗauki abin da yake daidai insha Allah a nan abin da yake daidai da izinin Allah shine alfurqanu bi ma'anar qur'an ina fata mun fahimta amma baya nufin a takure a kuntace fassarar ga alkur'ani kadai ina fata mun fahimta wa anzalal furqan kuma Allah shi ya saukar da alfurqan ai alkur'ani wannan fassara ita tafi zama daidai to amma idan ka ce Allah ya saukar da abinda da shi ake rabewa tsakanin kafirci da shirka tsakanin sunna da bid'a sai ka ce yanzu alkur'ani yana da siffa yana ɗauke da abin da da shi ake rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ko bai ɗauke da shi yana ɗauke da abin da ake rabewa tsakanin sunna da bid'a ko bai ɗauke da shi kenan sai ya zama alfurqanu bi ma'anar alqur'an alfurqanu ash-shay'u alladhi yufarraqu bihi bayna al-haqqi wal batil sifatun lil qur'ani ina fata mun fahimta to sa'annan yawmu badrin ita ma za ta iya shiga karkashin wa anzalal furqana ina fata mun fahimta innal ladhina kafaru afwan innal ladhina kafaru bi ayati llah lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah waɗanda suka yi musu suka yi inkari suka ce ba su yadda ba to Allah ya ce lahum lallai suna da azabun wata azaba shadidun azaba mai tsanani yawmal qiyamati a lahira kaji Allah ya musu tattalin azaba duk kafirai Allah ya musu tattalin azaba Allah sai ce wallahu azizun zuntiqam lallai Allah mabuwayi ne Allah gagararren sarki ne babu wanda ya gagare shi a sama ko a ƙasa wala yahsabanna allazina kafaru معجزون في الأرض ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون با wanda ya gagara Allah duk kafiri da kaga yana daga kai Allah ya ga dama ne ya rabu da shi ina fata mun fahimta ta lalace wato dauri ne mai kamar sake ina fata mun fahimta zuntiqamin Allah madaukakin sarki mai daukar fansa ne ga waɗanda suka kafirce masa suka yi masa ba daidai ba don haka Allah maɗaukakin sarki sai musu talala sai ya bar su sai sun saki jiki hatta idza farihu bima utu eh har sai sun saki jiki cewa to fa mulki ya zama namu anya ma alkiyaman nan gaskiya ce kuwa wai ma abinda malamai suke wa'azi da shi anya ba jita-jita bace ba asatirul awwalina bane da suka gada iyaye da kakanni suna cikin wannan shakka Allah ya ce akhaznahum baghtatan sai mu kama su afke ba tare da shiri ba Allah madaukakin sarki ka sa mu dace na malam me kake so ka ce eh eh eh eh eh duka ma'anan na alqur'ani ne ai aje mun yi bayani ko muka ce malaman ulumul qur'an suka ce aslu wad'i kalimati nazzala bi tadhifi ainiha asali ana amfani da shi ne a mafi yawancin halaye ga alqur'ani saukar da shi da aka yi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine nazzala sassaukarwa ina fata ka fahimta yanzu da zan ɗauki wannan littafin ma'ana littattafai goma ke kan tebur sai na ɗauki ɗaya na sauke na ɗauki na biyu na sauke na ɗauki na uku na sauke ba lokaci guda ba sai a ce nazzala ya sassaukar to haka saukar alkur'ani ya kasance daga wurin Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na ce amma Ƙur'ani yakan zo da kalmar anzala wani lokaci kuma ga alƙur'ani kuma saukar shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ne mana misali da ayoyi na suratul furqan da ayar suratul kahfi kun tuna tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi alfurqan alqur'ani abdihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me aka ce sai aka ce nazzala a suratul kahfi Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba alkitaba ay alquran abdihi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan sai ana aka ce anzala a can aka ce nazzala dan haka ana iya faɗin wannan ina fata ka fahimta alqur'ani ya zo da wannan ina fata ka gane Allah maɗaukacin sarki ka taimaka. Allah sai ya faɗi a aya ta biyar ya ce, Inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama, na'am.
Inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama.
Na'am.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah ta'ala ya ce, Inna Allah lallai Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake fakuwa ya ɓoyu gare shi a cikin ƙasa ko a cikin sama babu wani abu da Allah bai sani ba babu wani abu da za ka yi wanda Allah bai sani ba babu wata halitta da Allah bai san da ita ba babu wani halitta da Allah bai san da abin da take yi ba a cikin ƙasa ko a cikin sama wannan yana nuna mana cikar sanin cikar ilimin Allah maɗaukakin sarki yanzu kai ɗinnan da za ka gina gida da ɗakuna biyar ko bakwai ko goma ba lallai ne ka san halittu da ke rayuwa a ciki ba akwai ƙwari akwai kaza akwai kaza amma kaga gidanka ne wani zai rayu ya haifa ya yi ‘ya'ya ya asalin mutu ‘ya'yan shi su yaɗu a cikin gidanka ba tare da sadinka ba to amma Allah a cikin halittun shi ba haka ba ne babu wani abu da ke cikin mulkin Allah ko da ke cikin halittar Allah wanda Allah maɗaukakin sarki bai sani ba don haka wannan yana nuni akan cikar ilimin Allah yana nuni akan Allah shine kadai ya san ilimi na gaibi don haka duk wani abu komin kankantar shi komin girman shi a sama yake ko a ƙasa ko a ruwa ko a kan tudu Allah maɗaukakin sarki yana sane da shi ya rubuce shi ya ƙayyade shi a cikin wannan littafi mai wato asalin mai bayani kamar yadda Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu mabudan gaibi a hannun Allah suke a gurin shi suke ba wanda ya san su sai shi din wa ya'lamu ma fil barri wal bahr duk abin da ke kan tudu da abin da ke cikin teku Allah ya san shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye na wata bishiya da zai tsinko ya fado wa la habbatin fi zulumatil ard babu wata ƙwaya da ke cikin duhun ƙasa wala rafabin babu wani abu ɗanye wala ya bisin babu wani abu busasshe illa fi kitabin mubin face sai Allah ya ƙayyace shi yana cikin wannan littafi mai bayani shine lauhul mahfuz ina fata mun fahimta wannan na nuna mana cikar ilimin Allah cikar sanin Allah ka bi Allah Allah madaukakin sarki sai ya asalin kare ka da ilimi Allah madaukakin sarki sai ya ce huwal ladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha na daga cikar ilimin Allah Allah ya ce shi ne wanda yake suranta ku ya halitta ku kuma yake suranta ku fil arhami a cikin mahaifa kaifa ya sha yadda ya so shi ne ya suranta ku a cikin mahaifa yadda ya so ya suranta wani wato ya cika halittar shi wani ya nakasa halittar shi wani a haife shi ba hannu wani a haife shi ba kafa wani a haife shi ba baki wani babu dubura sai an yi operation an tsaga ina fata mun fahimta yusawwirukum fil arhami kaifa yasha wani baki haka zai fito wani fari wani ja ina fata mun fahimta wani mahaukaci taɓaɓɓe wani kuma mai hankali wani mai ilimi wani jahili wani ɗan wuta wani ɗan aljanna yusawwirukum fil arhami kaifa yasha Allah shike suranta ku a cikin mahaifa yadda ya so la ilaha illa huwa babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai shi Allah al'azizu shine mabuwayi ba wanda ya gagare shi alhakimu kuma shine gwani Allah shine wanda ya fi kowa iyawa wannan ayar sai ta zama raddi ce kai tsaye ga waɗannan kiristoci na nasara na jirana kun yi da'awar annabi isa Allah ne kun yi da'awar ɗan Allah ne kun yi da'awar ɗayan alloli ne guda uku sai Allah ya ce a'a annabi isa alaƙar da ke tsakanin shi da mahalicin shi alaƙa ce ta alhalku wal ubudiyya alaƙa ce ta halitta alaƙa ce ta shi bawa Allah maɗaukacin sarki shine mahalicci alaƙa ta shi halitta Allah shine mahalicci ina fata mun fahimta ma'ana bai cancanci bauta ba don shi ma yadda dukkan mutane suke aka suranta su a mahaifa shi ma haka aka suranta shi ina fata mun fahimta inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ma'ana nisbatu alkhalqiyya ta adam ga Allah haka wannan dangantaka take tsakanin annabi isa da Allah yadda Adamu Allah ne ya halitta shi haka shi ma Isa bawa ne na Allah Allah ne ya halitta shi ina fata mun fahimta ma'ana dan me kuke bautawa wanda shi ma suranta shi akai jakar mahaifar wata mace ya taba daukan shi ya taba containing nashi dan me kuke bauta mishi ina fata mun fahimta kun fahimta kun fara gane alakar farkon ayoyin nan na Ali Imrana da dalilin saukar su Allah maɗaukakin sarki sai ya asalin yi musu raddi don haka a cikin wannan aya malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki da ya ce la ilaha illa huwa shi ne wanda ya cancanci bauta shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma shi ne mabuwayi buwayar da ta gagaru kowa kuma Allah shi ne mai hikima Allah shi ne mai tsari ina fata mun fahimta hadisi ya tabbata a cikin sahihul imam bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan mas'ud yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wato asalin annabi ya ba su labari annabi shine mai gaskiya abin gasgatawa annabi ya ce lallai ɗaya daga cikinku ku kowane ɗaya daga cikin ku yujma'u khalquhu fi batni ummihi ana tara halittar shi a cikin cikin mahaifiyar shi ana tattara halittar shi a cikin mahaifiyar shi arba'ina yawman nutfa zai yi kwana arba'in a cikin mahaifar mahaifiyar shi kwana arba'in yana ɗigon maniyi ثم يكون علقة مثل ذلك daga nan sai ya zama dalaki na wato asalin gudan jini thumma yakunu mudghatan daga nan sai ya zama gudan tsoka kaga arba'in ta uku kenan kaga wata nawa kenan wata hudu kwana ɗari da ashirin a waɗannan kwanaki Allah annabi ya ce summa summa yab'athu Allah ilaihi almalak Allah sai turo mishi da mala'ika sai a turo mala'ika cikin wannan mahaifa fa yanfukhu fihi ruha sai ya asalin busa mishi rai Allah hadisa har zuwa ƙarshe ma'ana fa yi umaru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'idun Allah sai ya umarci wannan mala'ika da ya rubuta lokacin shi ajalin shi a duniya ayyukan shi a nan duniya sannan yaushe zai mutu sannan dan wuta ne ko dan aljanna in ba daga bakin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ba za ka taba jin wannan karatun ba duk wani likita a duniya shine dakta kaza shine kaza sai da wannan karatun wannan karatu ne na wahayi ina fata mun fahimta shi yasa idan kai dan boko ne ya zan kana da rabo a cikin addinin musulunci to zaka ga kafi fahimtar bokon ka yadda ta kamata ina fata mun fahimta amma idan kai dan boko ne zalla wane e addini fa sai ka ce a'a na ustazai ne to wallahi bokan kama zai zama tana da kunci kana da kunci a cikinta ba za ka fahimce ta yadda ya kamata ba dan science ne kai kaza ne kai kaza ne ba za ka fahimce ta yadda ya kamata ba in baka san addini ba na fata mun fahimta idan haka yan boko ku dawo makaranta eh idan dan wani yayi gaba ne me ya tasa a gaba boko yake ka dawo makaranta ba ka bar can ba ka ci gaba da can sannan ka dawo ka ci gaba da yin nan Allah zai zuba albarka a iliminka Allah zai sa albarka a rayuwarka kada ka zama boko zalla kada ka zama aƙidar boko zalla idan ka tafi a haka shubuha za ta iya kama ka a cikin addininka kai musulmi addini shine asali in kana boko to lallai ka hada da addini lallai ba wai musabi ba lallai dole ne wannan ina fata an fahimta dan a lahira za a tambaye ka wallahi ma amaluka fi dunya in ka ce MSc ne ya Allah za ka samu matsala amaluka fi dunya cewa za ka yi qara'atul qur'ana na karanta alqur'ani na gazgata shi kuma na yi aiki da abin da ke cikin shi aka ce fayunadi munadin minas sama'i an sadaka abdi sai Allah ya kira daga sama ya ce bawa na ya yi gaskiya ƙur'ani ya karanta gasgata ƙur'ani ya yi aiki ya da alƙur'ani ka ji da abin da ake ba da amsa da shi a lahira kenan ina fata an fahimta wannan shi ne al'asulu wancan alfar'u ne ba a jefar da al'asulu a riki alfar'u za a samu matsala shi ne kalmar bahaushe da yake cewa ya saki reshe ya kama ganye kaga zai ci ta kaki nan ko kuwa jama'a yawwa don haka a dawo jama'a don haka sai a rubuta komi naka kamar yadda hadisin ya bayyana wa shaqiyun aw sa'idun dan wuta ne ko dan aljanna wannan hadisi malamai suka ce yana ƙara fito da ma'anar wannan ayar babu wani cikin halittun Allah cikin bayin Allah face sai da ya zama ya bi wannan matakin in ban da uban mu Adamu da matar shi Hawwa'u da aka ɗiba daga jikin shi aka halitta mishi ita ina fata mun fahimta shine kadai Allah madaukakin sarki ya sawwara shi ya halitta shi da hannun shi sannan ya ɗiba daga ƙashin haƙarƙarin shi ya halicci matar shi Hawwa'u wato asalin daga haka kamar yadda hadisin Bukhari ya asalin tabbatar da haka malamai suka ce a cikin wannan aya wa fi hadhihi al-aya tasrihun bi anna Isa ibn Maryama abdun makhluqun kama khalaqa Allah sa'ir al-bashar wannan na nuni akan annabi Isa bawa ne wanda Allah ya halitta kamar yadda Allah ya halicci sauran ‘yan Adam, don haka ku Kiristoci kamar ka ce, ayar kalubale ta fuskantar musu ku da kuke bautar isa to kun ji matsayin isa game da Allah matsayin isa game da Allah bawa ne da Allah ya halitta shi ba abin bauta ba ne ina fata mun fahimta kuma annabi isa ya zama bawa ai ba kaskanci ba ne Allah ya ce lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillah walal mala'ikatul muqarrabun Allah ya ce da dai annabi isa dan maryam ba kaskanci ba ne ya zama bawan Allah dan a ce wani bawan Allah annabi isa ba kaskanci ba ne a ce bawa ne na Allah walal mala'ikatul muqarrabuna mala'iku ba kaskanci ba ne, ba wulakanci ba ne a ce bayi ne na Allah, hasali ma shi da kanshi annabi Isa ya tabbatar wa kanshi ubudiyya matsayi na bauta ga Allah maɗaukacin sarki, mana shi ma bawa ne, karanta suratu Maryam, a sa'ad da ta ɗauki cikin shi, kamar yadda Allah ya ba da labari, fahamalatu fantabazat bihi makanan مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال سي النبي عيسى يي جوابي yace inni abdullahi lallai ni bawan Allah ne kaga lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله سيتي ذلك عيسى ابن مريم wannan fa shine annabi Isa dan Maryam ku da kiristocin Najran da sauran kiristoci na duniya kuka ɗauka shi ne abin bauta, bawa ne ba abin bauta ba ne, shi ma ɗaya ne daga cikin bayi masu bauta wa Allah, ma mun fahimta. To, amma waɗannan kiristoci sun karɓa ko ba su karɓa ba, amsa za ta zo nan gaba za ku ji cewa ba su karɓa ba, da yake taurin kai ne da su jama'a. Eh, akwai taurin kai, na fata an gane. ana samun kaɗan cikinsu suna musulunta amma dai suna da son zuciya sai ‘yan kaɗan daga cikinsu ‘yan kaɗan daga cikinsu suna musulunta suna shigowa musulunci amma duk da waɗannan hujjoji jama'a wallahi ba ta sa waɗannan kiristoci na najirana sun musulunta ba shi ne amsar za ku zo ku ji gaba don sai da Allah ya ce to tun da ba ku musulunta ba ku zo mi mubahala ku zo mi mula'ana ai tsinene niya ai ala tsitsitsi ala tsina wanda ba a kan shirya yake ba shi ne Allah ba da labari a cikin suwar faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min alhaqi fa qul ce da su ta'alau ku taho nad'u abna'ana wa abna'akum mu kira ƴaƴanmu ku kira naku wa nisa'ana wa nisa'akum matanmu su zo naku su zo wa anfusana wa anfusakum mu da kanmu mu zo ba wakilci kuma ku zo da kanku kada wani ya wakilto wani summa nabtahil sai mu rantsuwa rantsuwa irin ta tsinuwa fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibina sai a tabbatar da tsinuwar Allah akan maƙaryata cikin mu musulmi da gaskiyar annabtata da gaskiyar alkur'ani da ku kiristoci cikin mu da ku suwaye suke kan ƙarya suwaye suke kan gaskiya ina fata mun fahimta don haka annabi isa bawa ne na Allah ba Allah ba ba ɗayan alloli uku ba maryamu mahaifiyar shi ba Allah ba ba ɗayan alloli uku ba baiwa ce daga cikin bayin Allah waliyya ce daga cikin waliyan Allah don kun san wasu suka ce ai annabiya ce maryam annabiya ce wasu haka suka ce maryam ba annabiya ba ce babu annabawa cikin mata sai dai akwai waliyai akwai siddiƙai mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqa mahaifiyar shi siddiqa ce ina fata mun fahimta ba annabiya bace ba manzo bace a'a waliyya ce cikin waliyan Allah ina fata mun fahimta to jama'a kun ji wannan aya bayan Allah maɗaukakin sarki ya mayar ma da waɗannan kiristoci raddi cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya suranta ku a cikin mahaifa ku dinnan da iyayenku da malummanku shi ya suranta ku ku dinnan annabawa shi ya suranta ku ku dinnan gama garin mutane fil arhami a cikin mahaifa kaifa ya sha yadda ya so wannan surantawa ce ta Allah Allah madaukakin sarki bayan ya gama wannan bayani a aya ta bakwai sai ya faɗi wata aya ya faɗi wani saƙo mai girma Allah ya ce huwal ladhi anzala alaykal kitaba huwal ladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab na'am وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
Allah Ubangiji ya ce, Huwallazi anzala alaikal kitabu, Allah maɗaukacin sarki shine wanda ya saukar maka da littafi, littafi ai alƙur'ani mai girma, kaga a cikin wannan gabar sai ya zama ci gaba ne da bayanin waɗancan ayoyi da Allah maɗaukacin sarki ya gabatar. Ku Kiristoci Isa ba Allah ba ne, Isa ba ɗa ne na Allah ba, Isa bawa ne na Allah. Ƙur'ani ya tabbatar, to ƙur'anin yaya daga gurin wa yake sai Allah ya ce, huwallazi anzala alaikal kitaba. Allah shi ne wanda ya saukar da littafi a kanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minhu daga cikin ayoyi daga cikin wannan littafi akwai ayatun muhkamatun akwai ayoyi waɗanda suke muhkamat ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya tsara su ya kyautata su gurin tsarawa ina fata mun fahimta don al'ihkamu shine wato asalin wa me yake da suna tsarawa da kyautatawa ina fata mun fahimta minhu ayatun muhkamatun a cikinsu akwai ayoyi waɗanda suke muhkamat za mu zo mu waiwayi wannan kalma hunna waɗannan ayoyi muhkamat su ne ummul kitabi su ne mafi yawancin alkur'ani su ne suka fi yawa a cikin alkur'ani su suka fi yawa suka ɗauki kaso mafi girma na alkur'ani kuma su ne asali da ake dogaro da su wajen gina hukunce-hukunce a cikin alkur'ani wa ukharu mutashabihat sannan akwai wasu ‘yan kaɗan waɗanda suke mutashabihatun ina fata mun fahimta masu ɗan rikici masu ɗaukar fassara fiye da ɗaya masu ɗaukar fuskoki biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ina fata mun fahimta فأما الذين في قلوبهم زيغ amma kaga waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha minhu to sai kaga suna bibiyar ayoyin da suke da rikici ayoyin da suke ɗauke da fassarori da ma'anoni biyu ɗaya da kishiyarta ta gaskiya da wacce take ba ta gaskiya ba ina fata mun fahimta suna yin haka ne ibtigha al-fitna don ta da fitina don saka shirka da shakka da kafirci da bid'a a cikin zukatan mutane dan alfitnatu anan ashirku ina fata mun fahimta wabtigha'a ta'wilihi kuma dan manufar karkatar da ma'anar alqur'ani ga ma'anar yadda take sai su tawili sai a murde sai a ce ba haka ake nufi ba kaza ake nufi kaga tawili kenan ina fata mun fahimta Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah alhalin babu wanda ya san ta'awilin shi haƙiƙanin ma'anar da yake komawa zuwa gare shi daga ƙarshe sai Allah ba wanda ya san haƙiƙanin ma'anar mutashabihi illa Allah sai Allah warasikhuna fil ilmi su kuwa malamai waɗanda suka ƙware da ilimi ya na cewa suke amanna bihi mun yadda da wannan littafi kullun dukkan abin da ke ciki na muhkami da mutashabihi min inda rabbina daga gurin ubangijinmu yake mun yadda mun yi imani Allah ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba mai wa'azantuwa sai waɗanda suke ma'abota hankula ba masu ɗaukar wa'azi sai mai hankali duk wanda kaga an mishi wa'azi bai ɗauka ba akwai bankaura da motsuwa tattare da shi Allah ka sa mu dace ka ji wannan aya ta bakwai daga cikin ayoyi na suratu Ali Imrana akwai muqaddima guda biyu wato shimfiɗa da sharar fage da nake so zan yi mana game da fassara da bayyana ma'ana ta waɗannan ayoyi ko kuma wannan aya shimfiɗa ta farko ya kamata ka sani wannan ayar tana da alaƙa da ayar da ta gabata wajihin alaƙar ita ce kiristoci kamar yadda malar rabi ibn anasin ya asalin ruwaita daga sahabi abdullahi dan mas'ud yake cewa kiristocin nan na najrana da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ce kai ya muhammad alasta taz'umu annahu kalimatullahi wa ruhun minhu ba kai ne kake cewa annabi isa kalma ce ta Allah kuma ruhi ne daga wurin Allah ba kaga ya zama ɗan Allah kenan ba kai ne kake faɗin haka ba kaga fassarar da suka ɗauka ina fata mun fahimta kala bala annabi sai ya ce i annabi isa kalmar Allah ne kuma annabi isa ruhi ne daga Allah kalu sai waɗannan kiristoci suka ce hasbuna Shi kenan wannan ya ishe mu kaga kai da kanka ka tabbatar Isa ɗa ne na Allah amma da me suka yi hujja shine wata aya ce a Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin na nan a Bukhari hadisin na nan a Bukhari Allah cewa ya a Qur'ani ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته lallai isa ɗan maryam manzo ne na Allah kuma kalma ne na Allah wa kalimatuhu kuma kalma ne na Allah alqaha ila maryama da ya jefa wa maryama wa ruhun minhu kuma rai ne ruhi ne daga gurin Allah sai su suka ɗauki ɗayan fassarar don ayar za ta iya ɗaukar to rai ne daga gurin Allah kalma ce daga gurin Allah kenan isa wani ɓangare ne na Allah kun fahimta kaga ayar kamar a zahiri za ta ɗauki wannan to amma kuma ayar tana ɗaukar ɗayar ma'anar ta gaskiya ita ce wa kalimatuhu ai isa kalma ne na Allah wa ruhun minhu kuma rai ne daga gurin Allah ai halitta ce daga gurin Allah kama kana sa'irul khalqi kamar da sauran halittu suke su ma din duka daga gurin Allah suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ina fata mun fahimta to yanzu kaga kenan cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kenan minal mutashabihi wacce take ɗauke da ma'ana biyu ta gaskiya da kishiyarta to waɗanda ke da karkata a ransu sai su bi ta ƙaryar sai su bar ta gaskiya ina fata mun fahimta sai a ce a'a annabi isa ba ɗa ne na Allah ba a'a wato asalin me yake da suna bawa ne na Allah halitta ne daga cikin halittun Allah ina fata mun fahimta kaga wannan ayar mutashabihi ce kenan dan tambayi waɗannan kiristoci banda wannan aya ƙara kawo mana wata aya da ke nuni akan isa ɗa ne na Allah yadda kuka karkatar da wannan ayar ba zai ƙara kawo maka ba to amma kai kana da ayoyi da yawa sun fi hamsin da ke nuni akan isa ba ɗan Allah ba ne Allah bai da ɗa kenan kaga ayoyinka da ke cewa isa ba ɗan Allah ba ne ba Allah ba ne su ne muhukamatun hunna ummul kitabi abinda wannan ya riko da shi sune ukharu mutashabihatun ko kun fahimta da kyau jama'a ya tabbata a cikin hadisi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi yace man shahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kaga wannan hadisin yayi kama da waccan ayar ina fata mun fahimta sai dai hadisin ya zo da wani tafsili da ke ƙara bayyana ashe wa kalimatuhu anna isa ruhullahi wa kalimatuhu hadisin ya tabbata da cewa annabi isa bawan Allah ne ina fata mun fahimta annabi ya ce wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amali ko kun fahimta da kyau jama'a dan haka kenan sai ya zama wato asalin ma tashabaha minhu ibtigha al fitna wal ma'li bi hadhihi al aya hum nasara najran sai ya zama kiristocin najrana ake nufi da su ko kun fahimta da kyau jama'a kaga ana ta ƙara alakanta maka ita surar da dalilin saukarta kama kuma wannan baya hana cewa sauran kiristoci na duniya ba na najirana kaɗai ba da waɗanda za su zo baya da na zamaninmu da na kafin da bayan zamaninmu za su shiga cikin wannan ayar ko kun fahimta da kyau jama'a za a iya ɗaukar ta a yi musu hujja da ita wasu malamai sai suka ce a'a ai wannan ayar da Yahudawa take Yahudawa sai su bibiyi mutashabihi dan su kawo fitina a addini wasu suka ce a'a ai wannan ayar da munafukai take munafukai sai su bibiyi mutashabihi su tsuntsunto su tsuntsunto sai su fitini musulmi da su wasu suka ce a'a ai da khawarija ake wasu suka ce a'a kamar malam qatadatu ibnu di'amata saddusi yace in lam yakunu alharir alharuriyya wasab'iyya fala adri manhum yace in ba haruriya bane ma'ana khawarijawa waɗanda suka bar wato asalin musulmi i'tazalu jama'atal muslimina suka tafi suka kafa gari wato wannan gari da ake kira da hiraura ko haraura aka danganta aqidar su da sunan garin su aka ce haruriya katada ya ce in ba su ba ne tuni ban san waɗanda ake nufi ba wasu kuwa malamai suka ce allazina yattabi'una ma tashabaha minhu hum jami'u ahlil bid'i sune dukkan yan bid'a ni na fi yadda da wannan fassarar kaga yahudu da nasara sun shiga khawarij sun shiga almunafiquna wal haruriyya was sab'iyya gaba ɗaya sun shiga ahlul bid'i ina fata mun fahimta ta rage waɗancan bid'ar tasu mukaffira ce waɗannan mufassika ce wannan tasu mubaddi'a ce ina fata mun fahimta to shimfiɗa ta farko jama'a menene ma'anar at-ta'wil at-ta'wil ba za ka fahimci ayar nan da kyau ba sai ka fahimci wannan shimfiɗa da zami menene ma'anar at-ta'wilu dan saboda ai Allah ya ce fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitna wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah ba wanda ya san ta'awilin shi sai Allah warasikhuna fil ilmi malamai masana ilimi cewa suke yaquluna ko kuma wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah ba wanda ya san ta'awilin shi sai Allah warasikhuna fil ilmi haka ma'abota ilimi su ma sun san ta'awilin shi kama kana Allahu ya'lamuhu to shin waɗannan fassarorin guda biyu wacce ce daidai shin Allah ne kadai ya san ta'awilin shi ko kuwa a'a ar-rasikhuna fil ilmi ma sun san ta'awilin shi to ba za ka fahimci wannan ba samaratul khilafi sai ka san ina ma'anar at-ta'wil التأويل ده هكا زي ما قلنا جمد منين التأويل مقدمة تبيو زي ما قلنا جمد المحكم والمتشابه منين المحكم سنة منين المتشابه za ku zo ku ji saɓani da malamai suka yi sai da suka yi maganganu ɗaya guda tara wannan ya ce kaza shi ne muhkam mutashabihi kaza wannan ya ce a'a kaza ne wannan ya ce kaza ne sai da aka yi maganganu guda tara ina fata mun fahimta to idan ka fahimci waɗannan muƙaddimomi guda biyu da zami da izinin Allah to za ka fahimci haƙiƙanin ayar shin me ake nufi da al-muhkam me ake nufi da al-mutashabih sannan waɗancan da suke bibiyan mutashabih ‘yan bid'a da dukkan dangoginsu, shin mutashabih Allah ya san ta'awilin shi shi kaɗai ne ko kuwa a malamai ma sun sani, ba za ka fahimci wannan ba sai ka san me ake nufi da at-ta'awil, ina fata da ma mun fahimta. Malamai suka ce at-ta'awilu yakan zo da ma'anoni guda uku a shari'ar musulunci. at-ta'awilu yakan zo da ma'anoni guda uku a shari'ar musulunci ma'ana ta farko at-ta'wilu yakan zo da ma'ana ta haqiqatu ma ya'ulu ilayhi al-amr ƙarshen al'amari haƙiƙa yaya zai kasance to sanin ƙarshen kasantuwar ƙarshen al'amari wannan shine ake nufi da at-ta'wil a ma'ana ta farko ko kun fahimta da kyau kuwa idan uba ya ce wa ɗan shi wane e kada ka yi abu kaza ɗan ya ce babu uban da ya isa shi wallahi sai ya yi wane kada ka yi kaza ni wallahi sai na yi to yin wannan abun bayan uban shi ya hana shi me zai kai shi zuwa gare shi kaga haqiqatu ma yaqulu ilayhi al-amr ku kun fahimta a sa'ad da kai aure kana saduwa da matarka ko baka saduwa da ita kaga menene haqiqatu ma yaqulu ilayhi al-amr wata ran za ta yi ciki wata ran za ta za ta haihu zaka samu da wata rana kaga haqiqatu ma yaqulu ilayhi al-amr kayi mafarki sai kaga mafarkin a aikata a zahiri kaga haqiqatu ma yaqulu ilayhi al-amr kun fahimci wannan jama'a wannan ma'ana ta farko ayoyi da yawa na alqur'ani mafi yawancin ma'ayoyin alkur'ani da ita suka zo da ma'ana ta ta'awil ma'ana at-ta'awilu ya zo a bisa wannan ma'ana ne a mafi yawancin ayoyin alkur'ani ka ɗauki misalin ayar farko da Allah maɗaukacin sarki yake ba da labari game da annabin Allah annabi Yusuf Allah yake cewa wa rafa'a abawaihi 'ala al-arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا أي أفركم سورة يا فدام أبنشي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس, والقم والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إتي يا بابا ناغا توراري goma sha biyu da rana da wata wato da rana da wata suna mun sujuda in ji annabi yusuf ya ce ya yi mafarki ya faɗa ma uban shi uban sai ya ce la taqsus ru'yaka ala ikhwatika kada ka ba da labarin mafarkinka ga ƴan uwanka fa yakidu laka kaida in ka faɗa musu za su yi ma makirci kaga mafarkin da yayi kenan to amma da lokaci ya ja shekaru suka kai akai duk abin da aka yi kamar yadda surar ta ba da labari har ta kai ga ya rike ɗan uwan shi wato asalin bunyamin kamar yadda malaman tarihi suka bayyana ya ce wa sauran ‘yan uwan ku koma ku ce wa ubanku ɗan ka yayi sata ina fata mun fahimta afwan wannan babba nasu ne ashe ya ce da haka mana ya ce musu haka mana shi annabi yusuf ya rike shi ne da suka ja gefe sai babban wansu sai ya ce da sauran ‘yan uwan shi irji'u ila abikum faƙulu ku ce innabnaka saraka ɗanka ya yi sata wa ma shahidna illa bima alimna ba mu shaida ko bi ba sai abin da muka sani wa ma kunna lil ghaibi hafizina kuma mu ba mu kasance masu sanin gaibi ba har daga ƙarshe suka koma suka faɗa ma uban uban hankalin shi ya tashi annabi ya aqub alaihi salatu wassalam Allah maɗaukakin sarki sai ya asalin ba da labari daga ƙarshe har annabi Yusuf ya faɗa ma ɗan uwan shi cewa fa ni ana ahuka ni ɗan uwanka ne har daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari cewa wato waɗannan ‘yan uwana shi su je su taho da iyayen su gaba ɗaya su shigo da shi cikin garin Misr wato su kawo su cikin garin Misra kisa tana na a cikin surat Yusuf da suka shigo sai Allah maɗaukakin sarki ya asalin wato asalin Allah ya bada labari annabi Yusuf ya ce wato haza ta'awilu ru'yaya wato wa rafa'a abawaihi 'ala al'arshi ya ɗauki iyayen nan nashi guda biyu ya asalin ɗora su akan gadon mulki wa kharru lahu sujjada ƴan uwan shi kuma sai suka faɗi suka yi mishi sujuda wa qala sai Yusuf ya ce ha ya abat ya babana ha za ta awilu ru'uyaya wannan abu da ya faru ga ka ga iyayena ga ƴan uwana sun min sujuda wannan da ya faru a haƙiƙa shine fassarar mafarkina ma'ana ta'awilu ru'uyaya mafarkin nan da nayi to ga fassarar shi kaga ma ya ulu ilaihi al'amru ma'ana al'amarin mafarkinka ga yadda ya ma'ana ga yadda ya faru jama'a kun fahimta kaga at-ta'awilu ma ya'ulu ilaihi al-amru sannan aya ta biyu da ke tabbatar da ma'anar at-ta'awilu ma'ana ta farko ma ya'ulu ilaihi al-amru fadin Allah da yace hal yanzuruna illa ta'awilahu kafirai ba wani abu suke jira ba sai ta'awilin wa'azin da annabawa suka yi musu annabawa ba sun ce akwai kiyama ba to me ta'awilin kiyama shine su gansa a kiyama ko Allah sai ya ce ai ba wani abu suke jira ba sai ta'awilin wa'azin annabawa haƙiƙanin al'amarin wa'azin Allah sai ya ce yauma ya'ti ta'awiluhu a ranar da haƙiƙanin fassarar wa'azin annabawa zai zo musu ita ce ranar kiyama yaqulu allazina nasuhu waɗanda suka mance da wannan wa'azi suka watsar da wa'azin ba su ji ba za ka ji suna cewa ya kulun lazina na suhu kad ja'at rusulu rabbina bil haqq haƙiƙa manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya fa hallana min shufa'a ya Allah ba a ɗaga mana ƙafa ba a ba mu mana wasu su cece mu su cece mu fa hallana min shufa'a Allah ba a cece mu ba aw nurad ko a mai da mu duniya fa na'amala ghairal ladhi kunna na'mal sai mu aikata abin da ba mu aikata ba mana mun ga ta'awilin abin manan ta'awilin abin haqiqatu ma yaqulu ilayhi al-amr mana sun ga al-qiyama aya ta gaba da ke tabbatar da wannan ta'awili Allah ya ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi ai sun ƙaryata abinda ilimin su bai gano ƙarshen shi ba bai gano ma'anar shi ba walamma ya atihim ta'awiluhu kuma hakikanin ƙarshen al'amarin bai zo gare su ba kaga ma ya ulu ilaihi al'amru sannan a cikin annisa Allah ya ce zalika khairun wannan shi yafi alkhairi mai da sabani zuwa ga Allah mai da sabani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai da sabani zuwa ga ulil amri ina fata mun fahimta Allah sai ce yin haka shine yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shine yafi zama kyawun ƙarshen al'amarinsu mana duk wanda yake son ƙarshen al'amarin shi ya kyau to in aka yi jayayya aka yi ce ne na ce aka yi tankiya to a mai da wannan saɓani zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ma'ana ta cewa ma'anar at-ta'awilu haƙiƙanin abin da al'amari yake komawa zuwa gare shi to ita ce ma'anar da ta fi zuwa a cikin alkur'ani in kun fahimci waɗannan bayanan da kyau kenan da Allah ya ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallah ba wanda ya san ta'awilin shi sai Allah in a bisa wannan ma'anar ne to Allah kaɗai ya kaɗaitu da sanin ta'awilin mutashabi rasikhuna fil ilmi ba su sani ba kun fahimci wannan ta- muƙaddimar yaushe za a yi kiyama wa ya sani jama'a saukar annabi isa yaushe zai faru ɗulu'u shamsi min maghribiha yaushe zai faru ya ajuju da ma'ajuju yaushe za su faru yaushe za a yi wa nufika fi suri kaga walan ma ya atihim ta'awiluhu kenan sai zama wa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah idan wannan ita ce ma'anar at-ta'awilu ma'ana ta farko kun fahimta da kyau jama'a to amma fa ku rike wata ka'ida ta'awili ya fi zuwa da wannan ma'anar a Qur'ani dan za mu gama dirran da bawul ita za mu dawo ma rasikhuna fil ilmi ba su sani ba duk da an samu ‘yan kaɗan cikin tabi'ai sun tafi akan haka an samu wata riwaya mai rauni ga ibnu abbas amma dai jumhurin sahabbai da waɗanda suke aksaru tabi'ina da aksar ulama islam sun tafi akan wa ma ya alamu ta'awilahu illallah alwaqaful lazim dole ka tsaya anan sai ka ce warasikhuna fil ilmi wa wusti'nafin wa ma ba'dahu mubtada'un sai zama sabuwar magana ina fata mun fahimta kun ji ma'ana ta farko ma'ana ta biyu ta at-ta'wil shine at-tafsiru wal bayan wa idrakul ma'ana ta'awili a Qur'ani na ana magana a istilahu shari'a ne istilahi shari'a ta'awili yakan zo da ma'ana ta tafsiri yakan zo da ma'ana ta bayani ya zo da ma'ana ta wato fahimtar ma'ana ina fata mun fahimta ka ji ma'ana ta biyu at-ta'awilu bi ma'ana tafsir wal bayan ina fata mun fahimta wannan ma'anar ita ma ta zo a shari'a na daga abin da ke ƙarfafa wannan ma'ana maganar da aka samu hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sa'ad da yawa sahabi Abdullahi dan Abbasin addu'a ya mishi tofin albarka yace Allahumma faqihhu fid dini wa allimhu ta'wila Allah fahimtar da shi addini sanar da shi ta'awil ما المراد بالتعويل في هذا في هذا الحديث التفسير والبيان وإدراك معنى القرآن kun fahimta da kyau zama na daga abin da ke ƙara tabbatar da at-ta'awilu yakan zo da ma'ana ta at-tafsir wal bayan shine maganganu da aka samu daga malamai masana tafsirin alqur'ani irin su ibnu jarir ne da makamantan shi da zaka ji in suka kawo aya sai ka ji ya ce alƙaulu fi ta'awili ƙaulihi ta'ala kaza wa kaza me yake nufi da ta'awili ƙaulihi ta'ala ai tafsiru wa bayani ƙaulihi ta'ala ku kun fahimta da kyau jama'a na daga abin da ke ƙara bayyana ta'awili yakan zo da ma'anar tafsir hadisin da al-imam al-bukhari ya ruwaito tabbatacce ingantaccen hadisi daga Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi annabi ya kasance yana yawan faɗi a cikin ruku'u da sujuda annabi yana addu'a yana cewa Allahumma rabbana Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli Aisha sai ta ce ya ta'awwalul Qur'ana ya ta'awwalu kaga ta amfani da kalmar mene at-ta'awil ya ta'awwalu al-qur'ana ai ta'ani ya amalu bihi ina fata mun fahimta to kaga idan ka dauki at-tafsiru da wannan ma'ana at-ta'awilu da ma'ana ta at-tafsiru a wannan ma'ana ka fassara ta da fadin wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi to zai yiwu kuma zai zama daidai zai inganta ka iya affafin arrasikhuna fil ilmi ala lafzil jalala ka ce wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah ba wanda ya san ta'awilin shi sai Allah ta'awili bi ma'anar tafsir al ma'ana sani kuna fahimta warrasikhuna fil ilmi sannan haka ma masana ilimi sun san ta'awilin shi kaga anan sai wawun ta zama wawul afafi shi yasa ar-rasikhu ne ya zama marfu'i ko kun fahimta da kyau wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi sai kace al-wawu harfu afafin ar-rasikhuna ma'dufun ala lafzil jalala al-marfu' wa ma'dufun ala al-marfu'i marfu'un mithluhu وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم كنا إن كانوا التأويل بمعنى التفسير كوكم فهمت هذا كيو جماعة تسنى سي معنى تأكتا التأويل شيني ما لميسك هو ما تعرفه الأصوليون شيني معنى التأويل أقول ما لمن أصول أصول الفقه التأويل أقول malaman أصول الفقه me suke nufi da at-ta'awil malamai suka ce huwa huwa sarful lafzi huwa sarful lafzi an zahirihi bi dalilin sahihin fi nafsi al-amri yadullu alayhi huwa sarful lafzi an zahirihi bi dalilin sahihin fi nafsi al-amri yadullu alayhi shine ka kawar da lafazi daga zahirin shi ga zahirin lafazi sai ka ɗauko wata fassara ka bai wa wannan lafazin fassarar da lafazin a zahiri ba shi yake ɗauka ba ko kun gane amma fa za ka yi haka ne idan kana da wani dalili sahihi ingantacce dalilin ingantaccen ya zama fi nafsil amri a cikin wannan al'amarin da wancan lafazi ya zo da shi kuma ya zan dalilin nan ya dullu alaihi ma'ana wannan shi ne ta'awil a gurin malaman usul misali jama'a misali bari ne mana misali za mu fi fahimta a ta'awilu nau'i biyu ne kafin don tukuna ta'awili akwai wanda ya tabbata shine irin wannan sannan kuma akwai at-ta'awilul mazmum ma'ana ta'awili fi urfil usuliyina nau'i biyu ne akwai at-ta'awilul mazmum akwai at-ta'awilul mahmud at-ta'awilul mahmud shine irin wannan wanda ya cika wannan ka'idar sarful lafzi an zahirihi bi dalilin sahihin fi nafsi al-amri yadullu alayhi ina fata mun fahimta to amma kaga at-ta'awilul mazmum shine ta'awilance ta'awilancen yan batiniya ma'ana yan aqidar akwai batini lishari'ati zahirun wa batinun wadanda ke cewa shari'a na da zahiri shari'a na da batini dan haka sai su yi ta'awilin waɗannan arkanul islam ɗin rukunan musulunci biyar sai su ce ai sallah ba fa sallah ake nufi zatu ruku'in da sujudin wa qira'atin wa taslimin ba ita ake nufi ba kawai sallah ana nufin addu'a kawai ake nufi dan haka ba sai kai sallah ba kaga wannan at-ta'wilul mazmum ne wannan zakka sai su ce ba wai ka fitar da dukiyarka ka bayar ba a'a abinda ake nufi da zakka tsarkin zuciya sai su ce a yi azumi ba wani abu ake nufi da azumi ba ba kama baki ba ba kin yin jima'i da kin sha da kin ci ake nufi da azumi ba a'a ana nufin ka kame bakinka ne daga ƙarya ba wai kada ka ci abinci ba kaga wannan ta'awilat ne sai su ce a aikin hajji kawai ziyarar kabarin waliyai ake nufi ko kun fahimta da kyau ko kuma ka ji ana ta maka wasu irin abubuwa da gaba ɗaya jawaban ma kalmomin baka ganewa sai ka ji an ce ai asali shehu ne shehu ibrahim ai asali tajalli ne na annabi muhammadu a cikin shi shi kuma annabi wato shehu tijjani afwan shi kuma shehu tijjani tajalli ne na annabi muhammadu shi kuma annabi Muhammadu ai Allah ne ya tajalli a cikin shi da haka kaga tajallin tajalli tajallin tajalli ba jama'a ma'anan tajalli din nan shine hulul suke nufi fa al-hulul ma'ana Allah wato shi Allah ne ya shiga jikin annabi Muhammadu shine ma'anan tajalli shi kuma sai ya shiga jikin shehu tijjani shi kuma sai ya shiga jikin shehu ibrahim inyas ma'ana yanzu kenan wannan inyasin da kake gani fa ba shi bane ai allah ne ka ji ma'anan tajalli din nasu shi ne wani yake cewa tajalli tajallin kaza kazanka ne duro mishi wani ashar haka idai ba zan faɗa ba ina fata mun fahimta duk da wannan tajallin da tajalliyat din gaba ɗaya suka batar da mutane to kaga wannan ta'awil ne al-mazmum da ta'awilat irin na 'yan shi'a Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara sai su ce Aisha kenan Allah ka shiryar da 'yan shi'a sai su ce Aisha kenan kaga wannan ta'awili ne مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان sai su ce ya kharuju minhuma lu'lu'u wal marjan sai su ce ai Aisha da Aliyu kenan ai da Fatima da Aliyu kenan Fatima da Aliyu wa fi qaulin a cikin su na yan shi'a ka san a cikin su ma akwai wa fi qaulin wa fi qaulin al-Hasan wal Husaini kenan wannan ta'awili ne na batiniya ta'awili ne na yan shi'a shine at-ta'awilul mazmum ko kun fahimta jama'a to ba wannan ta'awilin ake nufi ba ana nufin at-ta'awil al-mahmud alladhi ya'rifuhu al-usuliyuna huwa sarfu al-lafzi an zahirihi bi dalilin sahihin fi nafsi al-amri yadullu alayhi ina fata mun fahimta bar ne mana misalin wannan at-ta'awilul mahmud wato wanda ake so ko, ko na san ma fahimta eh mu dan tsaya anan tunda ana min ishara lokaci yayi mu ɗauki misalin hadisin sahabi abu huraira hadisin da alimamul bukhari ya ruwaito shi hadisul qudusi hadisin da annabi yake cewa Allah ya ce man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته yanzu wannan hadisin wannan hadisin an samu mujassima mujassima da ‘yan aƙidar hululiyya, ‘yan aƙidar car ta ‘yan ɗariƙar tijjaniya, da ‘yan wato asalin ɗariƙu, da ‘yan aƙidar baɓiniya sun ɗauki hadisin nan sai suka ci moriyar shi. Faɗin Allah da ya ce, fa'iza a hababtuhu idan na so wannan bawar, kuntu sai ni Allah na kasance sam'ahu jin shi allazi yasma'u bihi wanda yake ji da shi. sai ce ka ji Allah ma ya zama jinka wa basarahu alladhi yubsiru biha- bihi da idan shi da yake gani da shi wa yadahu allati yabdishu biha da hannun shi da yake shimfidawa wa rijlahu allati yamshi biha da kafar da yake tafiya da ita Allah sai ya zama waɗannan kaga Allah ya zama waɗannan ya zama kai kenan sai sai kaga kai ma Allah ne shi ma Allah wannan Allah kun fahimta da da kyau jama'a to amma yaya ma'anar hadisin yake shine sai an yi at-ta'wilul mahmud sannan ma'anar hadisin za ta bayyana kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi Allah zai tsare jinka da kake ji da shi ba za ka ji ba sai abin da Allah ya yarda da shi yanzu wannan at-ta'wil din yayi ko bai yi ba sarful lafzi an zahirihi bi dalilin sahihin fi nafsil amri yadullu alaihi jama'a muna fahimta da kyau kuwa sannan ka tuna da wancan hadisin da annabi ya ce fa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ba'an fa in taqarraba ilayya ba'an taqarrabtu ilayhi zira'an wa in atani yamshi ataituhu harwala in bawa ya taho gare ni yana tafiya ni zan yi gudu na isa zuwa gare shi sai su ce kaga Allah ma yana gudu in ce wannan aqida ce ta mujassima ya ta'ayyanu sarfu hadha al-lafz an zahirihi bi dalilin yadullu alayhi ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ka taimake mu kaga a cikin muqaddima da sharar fage da muka yi da- yanzu jama'a ba mu fa fara fassara ayar yadda ya kamata ba fa har yanzu ba a fara ba muqaddima muke yi eh don haka gobe da jibi watakila har da gata akwai photostat da zami zamu ba yan uwa zamu karanta don ku fahimci waɗannan ayoyin ku ala- ku alakanta shi da waɗannan kiristoci da waɗannan yan bid'a da waɗannan waɗanda suke yattabi'una ma tashabaha minhu za ku zo ku ji za mu ambata muku hadisin wani da ake kira da sabir sabir sabir ta zo zamanin Sayyidina Umar shi sai ya rika bibiyan ayoyi masu rikici ayoyi ayoyi masu rikici ba ruwan shi da muhukamat sai ya rika bibiyar waɗancan ayoyin labarin shi ya kai ga Sayyidina Umar Umar ya sa aka kira shi ya tattalu wasu irin raɗabin layabisin ina fata an gane wasu bulalai haka lafiyayyu ya adana su da ya zo Umar ya ce waye kai man anta ya ce ana Abdullahi Sabigu ni ne bawan Allah Sabigu Umar ya ce to ni ma ana Abdullahi Umar ni ne Abdullahi Umar bawan Allah Umar ina fata an gane ya ce matso nan ya matso da ya kama kan shi ya rika shamfaɗa mushi bulalan nan aka ce sai da jini ya fita daga kan shi ya gangara akan huskar shi dukan shi Umar yake zanen shi yake yi can sabigu sai ya ce kai umar saurara faqad zahaba ma kuntu ajiduhu mutsu mutsun da ke kaina ya tafi ban na haka na tuba eh ina fata mun gane haka ya kamata ya rika ma allazina yattabi'una ma tashabaha minhu jama'a ka tuna da wancan asari lafiyayye wanda sahha sanaduhu zuwa ga Malik ibn Anas imamu daril hijra da malamin shi Rabi' ibn Sulaiman asarin ya tabbata gare su wata rana imamu malik na karatu wani sai ya tambaye shi ya daga hannu ya ce algafarta malam arrahmanu ala al'arshi stawa kaifa stawa aka ce sai malik ya shiru aka ce fa rafa'a ra'asahu fa'alahu rahba sai ga jibi zufa gumi na zuba a fuskar shi ya ce alistiwa ma'lum wal kaif majhul والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة yace ku fita da shi ina ganin wannan hallakacce ne a kore shi a fita da shi asarin nan ya tabbata ga imamu malik da malamin shi rabi' ibn sulaiman sai dai asarin bai tabbata ba ga ummu salama kamar yadda ake dangantawa saboda a cikin isnadin akwai illoli biyu akwai rawin majhul sannan akwai inqita a cikin isnadin to za ku zo duk za mu karanta waɗannan abubuwan insha Allahu ta'ala da haka jama'a za mu saurara a nan sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu a gobe sai mu tashi game da shimfiɗa ta biyu al-muhkamu wal mutashabihu menene al-muhkam menene al-mutashabih wani sabani malamai suka yi ni a daidai cikin saɓaninsu to kaga sai kaga mun fahimci at-ta'awilu mun fahimci al-muhkam wal mutashabih sai mu ƙara waiwayar ayar sai ma'anarta da tafsirin ta ya bayyana a gare mu ina fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu abubuwan da muka faɗi na daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da suka faɗo a harsunan mu na kure saboda ƙarancin ilimi ko kuma wato asalin wato kure Allah ka yafe mana muna addu'a ta musamman Allah ka gafarta wa malam albani Allah ka yafe mishi kusakuran shi ka kai haske kabarin shi ka yafe mishi shi da matar shi da ɗan shi da mahaifiyar shi makaranta da ɗalibai da malam ya bari Allah ka sa musu albarka Allah ka tsare su daga dukkan sharri da fitina Allah ka haɗa su da dukkan alkhairi mu da muka haɗu a nan Allah ka haɗa huskokinmu a gidan rahma zan saurara a nan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu